لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله لا يحصى له عدد ولا يحيط به الأقلام والمدد حمدا كثيرا لربي دائما أبدا في السر والجهر في الدارين مسترد ملء السماوات والأرضين أجمعها وملء ما شاء بعد الواحد الصمد وأحمد الله منه العون والرشد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في ملكه ولا شريك له في ألوهيته ولا شريك له في ربوبيته والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك ما لي وما للأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك ما لي وما للأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك وتلمست نفس السبيل إلى النجاة فلم تجد منجا سوى من جاك وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي ما خاب يوما من دعا ورجاك يا ربي هذا العصر ألهد عندما سخرت يا ربي له دنياك علمته من علمك النووي ما علمته فإذا به عاداك ما كاد يطلق للعلا صاروخه حتى أشاح بوجهه وقلاك واغتر حتى ظن أن الكون في يمنى بني الإنسان لا يمناك أو ما درى الإنسان أن جميع ما وصلت إليه يداه من نعماك أو ما درى الإنسان أنك لو أردت لظلت الذرات في مخباك لو شئت يا ربي هوى صاروخه أو لو أردت لما استطاع حراك يا أيها الإنسان مهلا واتئد واشكر لربك فضل ما أولاك واسجد لمولاك الذي واسجد لمولاك القدير فإنما مستحدثات العلم من مولاك أفإن هداك بعلمه لأجيبة تزور عنه وينثني عطفاك ما كنت تقوى أن تفتت ذرة منهن لولا الله الذي قواك كل العجائب صنعة العقل الذي هو صنعة الله الذي سواك والعقل ليس بمدرك شيئا إذا ما الله لم يكتب له الإدراك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من بين الخلق أجمعين أرسله الله بالهدى ودين الحق إلى كافة الناس ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وأنار الطريق وأبان السبيل وتركنا على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته الكرام اللهم حينا على سنة رسول الله وأمتنا على ملته وحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه اللهم اسقنا من حوضه المبارك شربة هنية روية مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين أما بعد أيها المسلمون أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله وأن يقدم كل منا لنفسه أعمالا تنجيه يوم يلقى الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اتقوا الله عباد الله واعلموا أن الملك لله تعالى فالله عز وجل هو الملك وهو المالك له الملك وبيده الملك وهو مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج المي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب فملك الله تعالى لا يحيط به مخلوق ولا يحصيه بشر فهو الملك الكامل التام قال الله تعالى كما في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا وفي فاتحة الكتاب ذكر الله تعالى أنه هو رب العالمين وربوبيته للعالم دليل على اتساع ملكه فلذا قال بعد ذلك الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أو الرحمن الرحيم ملك يوم الدين قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكما كملكهم في الدنيا فيسقط في يوم القيامة كل ملك إلا ملكه سبحانه وتعالى فلذا جاء في الحديث أن الله عز وجل يطوي السماوات بيمي بيمينه ويطوي الأرض بيمينه فيقول أنا الملك أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فيجيب الله عز وجل لنفسه بنفسه ويجرد كل سلطان عن سلطانه ويكون ملوك الدنيا وجبابرتها كسائر الناس فلا أمر لهم ولا نهي وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير فتعالى الله الملك الحق هو الله الذي لا إله إلا هو الملك بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من بين الخلق أجمعين اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي العمل متابعته وفي النوم رؤيته وفي الجنة مرافقته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين ثم أما بعد أيها المسلمون فاتقوا الله تعالى وأطيعوه وآمنوا برسوله واتبعوه ففيما جاء به الرشاد والهداية والكفاية قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون فالملك لله تعالى وبيده وهو الذي ينزع الملك ممن يشاء والله عز وجل يهيئ أسبابه لمن يريد وهو الذي يمنعه عمن طلبه بإذنه وقوته وكما أن الإيتاء الملك وثباته وكما أن لإيتاء الملك وثباته أسبابا فإن لنزعه وزلزلته أسبابا أيضا وأعظم أسباب نزعه الظلم بأنواعه فسنة الله تعالى ماضية في أنه لا بقاء للملك مع الظلم فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد فصلاح الدنيا يكون بالعدل كما أن صلاح الآخرة يكون بالإيمان والعمل الصالح ولذا قيل الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام إن للملك غنما وغرما في الدنيا وفي الآخرة فغنمه في الدنيا الرفعة والشهرة والرياسة وخضوع الناس وغرمه في الدنيا لمن قام به السحر على مصالح الرعية والتعب في إدارة شؤون الدولة وإحاطتها بأسباب القوة والهيبة والمنعة وأما غنمه في الآخرة فأجر عظيم لمن قام بحقه فلذلك عباد الله من أراد غنم الملك في الدنيا لكنه لم يتحمل غرمه صار إلى الظلم وسلط أعوانه الظلمة على الناس فينزع الله تعالى منه الملك وتنزع الملك ممن تشاء ومن قرأ التاريخ القديم والمعاصر وجد فيه أعاجيب من أنواع تقدير الرب سبحانه في نزع الملك فمن الملوك من ينزع منه الملك من ينزع منه الملك أبوه ومنهم من ينزعه منه أخوه أو ابنه أو قريبه أو صديقه الحميم وما درى وهو يقربه أنه ينزع ملكه منه ومنهم من ينزع ملكه منه عدوه بقوة قاهرة ومنهم من يفقد حياته وحياة المقربين منه أثناء نزع ملكه منه ومنهم من يسلم جسده لكن يعتل قلبه بنزع ملكه ولله تعالى شعون كثيرة في خلقه يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا أن يحفظ بلادنا من الفتن والإحن والمحن ما ظهر منها وما بطن أسأل الله تعالى أن يرفع راية الإسلام في النيجر وفي سائر بلاد المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وأعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين bayan haka ‘yan uwa musulmi abinda huduba ta yi bayani a kan shi a takaice kuma a gurguje huduba ta yi bayani a kan wato godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai cikakken mulki wanda ba a yi mai kishiya a cikin mulkin shi kuma wanda a cikin gwaninta shi da tsarin shi ne ya hore wannan duniya baki ɗayanta ga ɗan adam ya hore ta ya sauƙaƙe komi ga ɗan adam a cikin duniyan nan har ɗan adam ya kai mataki na ruɗuwa da wauta yana kallon kamar ma gaba ɗaya ga hannun shi duniya ta kashi yake jujjuya ta yadda ya ga dama godiya ta tabbata ga wannan allan wanda wato shine ya ba ɗan adam ilimi da iko da dama ta ya ƙera makamman nukiliya da tunanin shi ya halba su su shiga cikin sararin samaniya wanda da wannan makamman ya ɗora samun barazana har yana tsammanin ma ko mala'ikun Allah suka sabko yana iya yaƙi da su wanda Allah ta'ala in ya ga dama yana iya sanya wannan wato ababen halba wanda yake halbawa su zamo wato sun koma a kan shi saboda haka min yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala da jinjina ta musamman gare shi a matsayin shi na cikakken sarki kuma mai cikakken mulki sannan muka yi talati ga annabin tsira sallallahu alaihi wasallam da addu'o'i na Allah ta'ala ya sada mu da rahamar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake dauke da ita bayan haka hudu ba ta yi bayani akan cewa mu ji tsoron Allah kowa daga cikin mu ya ji tsoron Allah kuma ya yi kokarin aikata ma kanshi ayyuka na alkhairi waɗanda za su tsiratar da shi ranar alkiyama waɗanda za su kubutar da shi a wata rana wadda dukiya da ɗaya ba su amfani a cikinta sai wanda ya je ma Allah da lahiyayyar zuciya wankakkar zuciya sannan bayan haka mu sani cewa wato hudu ba ta yi bayani akan cikan mulkin Allah da irin yadda Allah ta'ala yake cikakken mai mulki wanda in kana tuna mulkin Allah da cikan mulkin shi wani mai mulki sai ka yi zai baka tausayi idan ka ga mai mulki yana burunkushi yana babatu yana buga sandan mulki wai saboda shi adda iko sai baka tausayi idan ka tuna mulkin Allah subhanahu wata'ala kuma kai karatu akan ko menene ake ce ma mulkin Allah saboda haka mu sani cewa Allah ta'ala shine ya ambaci kanshi da cewa shine al-malik kuma ya ambaci kanshi da al-malik almaliku ya ce shi ne malikin nas Allah ta'ala shi ne almaliku shi ne almaliku sannan a cikin alkur'ani Allah ta'ala ce shi yake da mulki sannan ya ce mulki ga hannun shi yake don haka Allah ta'ala shi ne mai mulkin mulki kuma mai mulkin masu mulki don haka ya ambata cewa kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha kace ya ubangiji Allah malikal mulk wanda yake mai mallakar mulki mamallakin mulki wanda yake Allah ta'ala shine malikal mulki tu'til mulka man tasha kana bayar da mulki ga wanda ka ga dama Allah yace yana bada mulki ga wanda ya ga dama bai ce na kwarai ba ko na banza ya iya ba na kwarai ya iya ba na banza ya iya ba mutumin kirki ya iya ba dan banza tu'til mulka man tasha kana bayar da mulki ga wanda ka ga dama kana da imani Allah yana iya baka mulki baka da imani Allah yana iya baka mulki kana tsoron Allah Allah yana iya baka mulki baka tsoron Allah tu'til mulka man tasha kai ne wanda kake bayar da mulki ga wanda kaga dama sannan sai ya ce wa tanzi'ul mulka kuma kake kwace mulki wa tanzi'ul mulka mimman tasha kake kwace mulki daga wanda kaga dama me yasa bai ce ba Allah yake amsar mulki domin mulki ba amsar shi cikin sauki duk wanda ya dandana mulki ya ji daɗi fatan yake ya dawwama na wurin ji yake shi jinjindin mulkin zai ta yi bai san kwana biyu bane don haka nan Allah ta'ala da ya zo wajen faɗin cewa shi yake da mulki ga hannun shi yake kuma shi yake kwace mulki sai bai ce mishi yake karɓar mulki ya ce tanziu kalmar tanziu a larabci tana da ma'ana kwacewa da hizgewa da ƙarfin tsiya kenan ka riƙe ka matse sai a kwace shine tanziu ka riƙe kana ganin naka ne kai kake da baka so ba baka shirya ba baka yarda ba baka gamsu ba baka cikin jin daɗi amma a haka sai Allah ta'ala ya kwace shi don haka Allah ta'ala shi ne wanda yake kwace mulki daga hannun mai mulki na mutum yana da mulki wato don haka akwai bukatar ya yi taka tsantsan idan mutum shi sarki ne ko shi mai mulki ne a wani yanki ko a wata ƙasa to akwai bukatar ya yi taka tsantsan ya zama bawan Allah na gari babu wanda ya fi kamata a ce ya zama kaskantaccen bawa a wajen Allah mai miƙa wuya ga Allah kamar wanda Allah ya ba mulki domin gwalgwadon girman ni'imar da Allah ya ma gwalgwadon yadda ya kamata ka ƙara durƙusawa ka zama bawan Allah na ƙwarai wanda Allah ta'ala ya bashi mulki a nan duniya ya fi kowa girman ni'ima ya fi kowa haƙƙi akan ya ƙasƙantar da kan shiga Allah yarda cewa wallahi tallahi shi bawan Allah shi ƙasƙantaccen bawa yake ga Allah bai iya ja da Allah bai iya saba ma dokokin Allah wanda Allah ya bashi mulki ya fi kowa cancanta da haka kai kuma da Allah ta'ala bai baka mulki ba kai ma akwai cancantar kasancewa ko Allah bai baka mulki ba na ƙasa ko na jiha ko na gari to Allah ya baka mulkin gida lalle dole duk inda bawan Allah yake in dai har akwai hankali da gaske akwai hankali gare shi to ya kamata ya zama kaskantaccen bawan Allah ɗari bisa ɗari da mika wuya cewa shi bawan Allah ne baya da ja cikin tsarin Allah da cikin ababen da Allah ta'ala ya gindaya don haka mulki ga baki ɗaya mulkin Allah ta'ala mulkin Allah ta'ala ne ya kai yana ɗaukaka wanda ya ga dama ya kaskantar da wanda ya ga dama duk duniya babu wanda ke yin haka sai Allah idan mutum yana ɗaukaka ka so ka kaskantar da shi tana yiwa wajen ka kaskantar da shi sai ya ƙara ɗaukaka don haka Allah ta'ala shi kaɗai ne mai mulkin da yake kaskantar da wanda ya ga dama yake ɗaukaka wanda ya ga dama shi ne Allah ta'ala ce tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha' kana kaskantar da wanda kaso kana ɗaukaka wanda kaso kana ba wanda kaso izza Allah ta'ala shine mai mulkin da mulkin shi duka cikin halittun duniya babu wanda yake da ilimi kan yadda Allah yake gudanar da tsare-tsaren mulkin shi kullum sai dai ka tuno wani ɗan ɓangare na mulkin Allah ka ƙara gano girman Allah ka ƙara miƙa wuya da Allah amma ƙarya ne ɗan adam ya iya lissahe tsarin mulkin Allah ta'ala don haka mulkin Allah babu wani shi ne cikakken mulki wanda baya da tawaya apto kana ganin cewa duk wanda zai zabaro ya ce shi ma mai mulki ne in ya ji kashi sai ayyaya sai ya tafi yayi to kaga akwai tawaya duk wanda zai yi barazana kana ganin duk wanda zai baka tsoro saboda mulkin shi idan Allah ta'ala ya jarraba shi da zawo sai kaka dole ka gani ya ashe barazana da burunkujiya da duk wani abu ya tafi yayo Allah ya sanya shi ibadar da babu gardama a cikin ta idan akwai wasu ibadoji wanda za kama Allah gardama wallahi ta wallahi tallahi kai bawa ne na Allah wanda Allah yana jujjuya ka ko ka so ko ka ki ko ka gane ko ka Allah sa ka gane Allah yana jujjuya lamurran ka yanda ya ga dama saboda haka zamu ga cewa mu talakawa da sarakunan mu da masu mulkin mu akwai wani abu na iko da mulki na Allah wanda ya sa gaba ɗaya tarayya muke kai talaka ka yi tari shi ma sarki da mai mulki ya yi tari talaka ka iya jin kishirwa shi ma ya iya ji ka iya jin yunwa shi ma ya iya ji ka iya jin bayan gari ka nemi banɗaki shi ma ya iya ji ko kana ganin yanzu duk duniya ko da wato masu mulkin duniya suka taru za su yi reunion cikin wata babbar sal wallahi ba za su yi reunion kin nan ba sai an tabbatar sai an yi confirme da kyau cewa cikin salkin nan akwai makewayu ko guda goma haka me yasa in babu makewaya ko ɗaya wallahi wani ba zai yi taron ba ba zai yi ba gare shi kuma ko ya zo ba zai yi ba kinan ashe duk irin matakin da ɗan adam ya taka haka mata kai ya mance cewa shi bawan Allah ne kaskantacce ga hannun Allah wanda kamin ya kyauta idan Allah ta'ala ya ga dama sai turo bai wani gudan mugun abu fika na ya rasa yadda za yi komi ya kare da tunanin shawar gaji saboda haka Allah ta'ala shi ne cikakken sarki wanda yake da mulki da ba a ja da mulkin shi a tarihin duniya tun da aka halarci duniya wani bai taba ja da mulkin Allah ba ya kai balle ƙarshen duniya a samu tun farkon duniya ba a taba samun wani mai mulki ba wanda ya ja da na Allah ya sha ba a taba ba Allah da kanshi ya ba mu labari idan mutum yana karanta Qur'ani sai ga ababen al'ajabi don haka kullum idan muna karatun Qur'ani muna tunawa da mulkin Allah muna ƙara natsuwa game da cewa lalle Allah ya cancanci allantaka duk duniya babu wani iko ko mulki wanda yake daidai da na Allah don haka idan Allah ya tsara tsari ya tsaro tsaf ko ka gano ko ka gano ko ka fahimta ko ka fahimta ko ka yarda ko kakka yarda wallahi ta'ala wallahi tallahi tsarin Allah babu gyara cikin shi haka yake yanda ya aza shi ya azuzam sai dai kawai dubara ta rage ga mai shiga rijiya ko ka bi ko kakka bi amma dai tsarin Allah haka yake ba gyara a cikin shi saboda haka ne Allah subhanahu wata'ala a cikin littafin shi mai girma wato yake faɗi yake faɗin cewa yaku a cikin wato hadisul qudsi yake faɗin cewa yaku bayina ku sani inda na harkon ku da na ƙarshen ku da aljannun ku da mutanen ku duka za su tattaruwa su zamo ala afjari qalbi rajulin wahidin abu samu fajircin zuciyar mutum daya a samu wanda yayi kowa zama lalatacce wanda yayi kowa kiyayya da Allah da addinin Allah a duniya a same shi gaba ɗaya kuma mutanen duniya sai ta taru kuma su zama kamar shi duk zukatansu irin shi ne Allah ya ce wannan bai rage komi cikin mulkin shi ma na ƙasa zalika min mulki wannan bai rage komi cikin mulkin shi in ji Allah kenan ƙarshe duk wanda ya taba Allah ko ya ja da shi ƙarshen wahala kan shi ashe a dawo abin da ya yi shi ne dai abin tausayi domin saboda an yi ta ganin ayoyi amfanin hankali in akwai shi shi ne mutum ya yi amfani da hankalin shi ya kalli ayoyin Allah da suke gudana a cikin duniyan nan shi ya sama wato bahaushe ya ce idan geman ɗan uwanka ya kama da wuta kai ka sha manaka ruwa abinda wannan magana take nihi ta bahaushe tana nihin ka zamo mai ɗaukar wa'azi ga waninka kafin kai Allah ya yi masu mulki da sarakuna da masu izza da masu girman kai da waɗanda idan suka hau kujerar naki akan ƙarya ko akan bata ko akan shirme sai dai a yi abin da za a yi inda duk duniya za ta hallaka akan shi sai sun zartar an yi su ko ba a yi ba an yi a tarihin duniya amma suna ina a yau suna ina kamar ba a taɓa yin su ba kwata-kwata-kwata babu labarinsu babu tarihinsu wasu sun mayu rubuce-rubuce sun yi ababe amma an manta da su an zuba an zubda su cikin ƙasa kuma ana taka ƙasa kuma ana abubuwa bisan ƙasa su da suna tsammanin ƙasa tasu ce ashe ta Allah ce lillahi al Allah shi yake da ƙasa yuritu ha man yasha'u min ibadi kuma yana gadar ma wanda ya so daga cikin bayan shi wannan ƙasar tashi saboda haka kenan wato duk wanda Allah ta'ala ya bashi mulki ya kamata ya fi kowa taka tsantsan ya fi kowa zama bawan Allah na kwarai Allah ta'ala a cikin suratul fatiha ya ambata cewa shine maliki yawmiddin kafin ya ce maliki yawmiddin sai da ya fara cewa alhamdulillahi rabbil alamin dukkanin godiya ta tabbata ga Allah saboda mi ya ce domin shi ne rab wanda yake reno yake kula da ni'imomin shi ga dukkanin halittun nan wato duniyar kiwaye Allah shi ne rabbinsu duniyar agwagi duniyar awaki duniyar mutane duniyar aljannu duniyar mala'iku duka Allah shi ne wanda yake renonsu yake kula da su da ni'imomin shi kenan wanda yake da haka shi yake da mulki mulki kuma mai haɗin gaske kaga akwai tashin hankali lokacin da Allah ya ce alhamdulillah rabbil alamin malamai suka ce cikin Allah ya nuna cewa shi yake da cikakken mulki ga dukkanin halittu kan kwari da dabbobi da kowa to sai zamana kenan akwai tsoratarwa kowa ya maido hankalin shi gare shi sai Allah ya ce arrahmanir rahim duk wannan mulkin nashi kuma bai sa yayi zalunci ba shine mai rahama ga bayan shi duk wannan cikar ikon nashi bai sa yi Allah ta'ala ba wato ya yi rashin adalci ga halittun shi inda Allah ya kama halittun shi kaf ya kifar da su ko ya sako masu wani duci ɗaya duka sun hallaka akwai wanda zai ce Allah ya zalimci babu amma duk da haka sai Allah ta'ala ya ce ar-rahman shine mai rahama shi yake da mulki cikakke mai faɗi wanda babu misalin shi babu irin shi sannan kuma shi yake da rahama ar-rahim sannan kuma shi yake da jin kai ga bayan shi sannan sai ce maliki yawmiddin maliki yawmiddin ya ce shi ne mai mulkin ranar sakamako abdullahi ibn abbas ya ce allah ta'ala ya faɗi haka saboda ranar sakamako ita ce ranar alkiyama rana ce wadda babu wanda zai ɗaga hannun shi ce shi ma yana da mulki don haka allah ya ce shi ne mai mulkin wannan rana haka a nan duniya in ana zancen mulki wani ya zaburo da kirji ya ce muke da mulki fir'auna ma annabi musa ce mai ya qaumi lakumul mulkul yawma bahirina fil ard ya yarda annabi musa ya yarda ba shi yake da mulki ba fir'auna yake da amma dai yana faɗa mai abin da yake daidai da abin da ba daidai ba ya ce ya ku mutane na ku kuke da mulki a yau zahiri na fil ardi ku ne kuke da rinjaye a bisa ban ƙasa amma in kuka ɓarko wani mugun abu faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana wa zai taimake mu game da azabar Allah idan ta zo mu sai fir'auna ya juya ya ce ma mutanen shi ma urikum illa ma ara ni ma abinda nake kwatanta muku wallahi abinda na fahimta ne abinda na gano ne da tunani na da hankali na ma urikum illa ma ara wala ahadikum illa sabilar rashad fir'auna yace hanyar da nake dora ko hanyar daidai ce hanyar daidai ce nake aza ku akan ta wa ma ahadikum illa sabilar rashad fir'auna yace wallahi ya za a in dora ku bisa hanya ta bata ko wadda za ta kawo matsala hanyar daidai nake dora ku akan ta amma ƙarshe yaya Allah ta'ala yi fir'auna ne ya kalli misra wata rana da cikar mulkin shi yace ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti yana girman kai yana cika baki yace ya ku mutane wa ba ni nake da mulki cikin misra ba kuma ga ƙoramu suna gudana ƙalƙashi na ni nake komai afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wai ni nahi dina shi ne ya yi koko wancan wulakantaccen cewa da annabi musa wai da yake kiran mutane su bi allah cewa ni ne na koko wancan wulakantaccen alladhi la yakadu bi wanda bai ma iya magana a gano da kyau haka annabi musa yake sukar haka fir'auna yake sukar annabi musa akan annabi musa ya tunatar da shi cewa kar mulkin shi ya ruɗe shi ya ja da allah da haka sani cewa allah ta'ala shine maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako to kar wani ya ce kenan mulkin Allah ranar sakamako ne kadai to Allah shi yake da mulki a nan duniya sannan a ranar sakamako shi yake da mulki abinda yasa Allah ya keɓance ranar sakamako ya ambace ta domin can wa Allah sai ya ɗora tambaya ya ce wa ke da mulki a yau haka a nan duniya wani yana ganin shi yake da ko amma masu hankali idan Allah ya ba su mulki ƙara zama bayan Allah suke Allah ya gaya mamu annabi Yusuf lokacin da ya fito daga wahalhalu na rayuwa ya sha wahala cikin rayuwar shi amma da Allah ya taɓo shi ya ba shi mulki kawai sai ya ƙara zama bawan Allah na ƙwarai to mu ma yau cikin rayuwarmu akwai wasu cikinmu suna nan suna wahala tana yiwa zuwa gaba bayan sun ƙare wahalhalunsu Allah ya ba su mulki ko ya ba su matsayi to sai a gani shin hanyar fir'auna za su bi ko ko hanyar annabi yusuf za su bi akwai wa'yansu wa'yanda sun gabata sun yi wahalhalu cikin rayuwarsu da sun zama miskinai cikin gari abin tausayi amma sai allah ya ɗaukaka su ya ba su matsayi da mulki sai suka zama lalatattu ɓatattu suka rudu suka ɗora ganin cewa su suna ma iya kokowa da allah sai allah ya kwamce su suka zama tarihi ko tarihin ma bai ɗora ambata su ba sai lahira a shaƙo su a ida zarcewa da su to kenan wannan duka wa'azi ne Allah ta'ala yake nuna mamu domin mu ɗauki izina a cikin haka annabi yusuf da ya kalli girman matsayin da Allah ya bashi bayan mashi hakka so yayi hakka so yayi amma yanzu gashi shine mai mulki mai fada aji abinda annabi yusuf ya ce rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'awil al-ahadith فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين abinda annabi yusuf ya roƙa shi dai kar ya zo ya mutu ba imani haka ne abinda ya gudu ce Allah ka bani mulki kada ataita ni minal mulka hakika ka bani wani abu daga cikin mulki saboda annabi ne ke magana mai ilimi bai ce ba Allah ka bani mulki a ya sani cewa ka bani wani abu daga cikin mulki ataitani min almul wa 'allamtani min ta'wil alahadith kuma ka sanar da ni ilimin muka na fassara mafarki da ilimin muka na fassara kafan da suka gabata ce ya Allah kai ne makagin halittar samai da ƙasai fatirar samawati wal ard anta waliyi kai kake jibanta al'amurra na fi duniya wal akhirah a duniya da lahira abinda nake roƙonka ya Allah ka karɓi raina ina musulmi kuma ka haɗa ni da mutanen kirki ka ji abin da wato masu mulkin da suka san abin da suke suke faɗi saboda haka wannan darasi ne gare mu mu ma mu yi koyi da waɗannan bayan Allah ya mu bayan Allah mu sani cewa wato duniya duk abin da ya baka haushi wata rana tausayi zai baka duk abin da ya baka mamaki ya ɗaure ma kai wata rana kuma shine zai sa ka ka yi zugun kana tagumi ka saki ido kana al'ajabi game da wannan lamarin duk abin da zai faru sai ya faru babu wanda ya isa ya hana duk abin da ke zuwa zuwa za ya yi babu wanda ya isa ya tare shi Allah ya riga ya ƙare komi kuma ya tsara komi mai rabon ya sha kashi shi ke ma Allah kankan ba saboda haka ya mu bayan Allah mu zamo masu addu'a a kowane lokaci masu roƙon Allah Allah ta'ala ya sanya mu cikin mutanen kirki kuma ya karɓe mu muna da imani ya samu mutu da imani wannan rayuwa ta mu ta cikin ƙasar mu ta Nijar musamman mu ɗan Nijar ba mu da wani abin da yake giban da mu ta addu'a kawai Allah ta'ala ya samu mutu da imani in banda wannan mu yama saura a cikin rayuwarka ya kai ɗan Nijar haka babu abin da ya saura kawai addu'a roƙon Allah Allah ta'ala ya karɓi ranka kana mai imani in ba haka ba to in ho Allah ta'ala ya karɓi ranka ba ka da imani kan mutu to ana ji maka tsoron ka shiga cikin wanda za su yi asarar duniya da lahira Allah ya tsare mu game da haka saboda haka wato akwai faɗakarwa ga dukkanin 'yan uwa musulmi game da ababen da suka faru a satin nan na zanga-zanga da ƙuna wato waɗannan ababen kamar yadda malamai suke ambatawa malamai suna faɗi ne akan daidai ba tsoro ba ne ba ja da baya ba ne ba ba shakkun wani ɗan adam ba ne yasa malamai suke faɗi haka ne abin yake wallahi tallahi kuna da zanga-zanga da kashe-kashen kaya da dukiya wannan ba tsari ba ne na musulunci ba daidai ba ne ba tsari ba ne na musulunci musulunci yana da tsarin shi yana da hanyoyin shi na musamman wanda ya tsara don haka nan ba daidai ba ne ba musulmi wato ya tashi yana bige-bige yana kwakwamce ababe musamman ababen da suka shahi na amfanin mutane gaba daya wato wannan kuskure ne abin da ke daidai shine musulmi ya yi ta roƙon Allah idan musulmi ba ga hannun shi mulki yake ba yaga kamar wani abu yana faruwa wanda bai yi daidai da tsarin addinin shi ba abin da ke daidai shine yi addu'a ya yi ta roƙon Allah ta'ala in yana da hanyoyin da zai bi ya ga ya tsaida ya tsaida shine wajibi a kan shi in kuma baya da wannan hanyoyin baya da iko baya da mulki baya da ƙarfi baya da dubara baya da wata hanya to Allah ta'ala bai dora maka ɗaukar dukin da baka iya ɗauka don haka a mahi karamci zuciyanka ta kyamanci abin da ba daidai ba sannan ka koma kuma ka roƙi Allah ta'ala ya kubutar da ka wannan shine abin da yake akan musulmi saboda haka lokaci yayi wanda ya kamata mu yi ta addu'a Allah ta'ala ya zamanar da ƙasar mu lahiya duk abin da yake kwanciyar hankali ne da zaman lahiya da lumana da nutsuwa da sanyin rayuwa Allah ta'ala ya kawo mu shi a cikin nishar lokaci yayi wanda ya kamata mu ta addu'a duk wanda yake son ya kawo hargitsi da yamutsi a cikin kasar Nijar duk wanda ana zaune lahiya yake son ya kawo wani abu wanda zai tada hankula yayi dalilin wato zubar da jinanan wasu bayan Allah yayi dalilin wato wasu bayan Allah su sha kashi ga banza yayi dalilin wasu bayan Allah su shiga cikin kangin wahala yan uwa musulmi mu yi addu'a Allah ta'ala ya shiga mamu ya yi mamu maganin shi na haka muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi masu tsarki wa'anda idan aka roƙe shi da su yake karɓawa Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin ƙasar mu ta Nijar duk inda kwanciyar hankali yake Allah ta'ala ya kawo mu shi a cikin Nijar ya Allah ta'ala ka zamanar da ƙasar mu lahiya Allah ta'ala ka zamanar da ƙasar mu lahiya duk wanda yake sanya ta da zamanin tsaye a cikin wannan ƙasar ta mu ta Nijar ya zubar da jinin musulmi ya cuci musulmi ya ha'in zalunci musulmi ya danne ma musulmi haƙƙinsu ya Allah mun ɗora shi ga hannunka ka yi mashi fadamdama ya Allah ya Allah ta'ala ka aza mashi bala'i wanda baya iya ɗaukar shi ya Allah duk wanda yake ƙoƙarin ya kawo matsala a cikin tafiyar ƙasar mu ta Nijar Allah kai ke da mulki ga hannunka mulki yake Allah kai ne mai iko kai ne mai canzawa kai ne mai aiwatar da abin da ya ga dama ga duk wanda ya ga dama a duk lokacin da ya ga dama ya Allah ta'ala muna kai kukan mu zuwa gare ka Allah ka isar mamu gare shi duk wanda ya jagoranci wani abu na musulmin Nijar ya tsananta musu ya wahalar da su ya takura musu ya gallaza musu Allah ka gallaza mashi Allah ka tsananta mashi Allah ka takura mashi duk wanda ya jagoranci wani abu cikin al'amuran 'yan Nijar ya kuntata masu Allah ka kuntata mashi Allah sa sa ya ga kuncin duniya da lahira ya Allah ta'ala duk inda bala'i yake da jarraba da masifa da wato kwatira ya Allah ta'ala ka jawo ta ka dora ta bisa kan duk wanda yake kokarin ya rusa addinin ya Allah duk wanda ke kokarin ya taba addinin musulunci ko ya bata tsarin shi ko ya kawo matsala cikin tahiyar shi ya Allah kakka raga mashi Allah ka nuna mamu cikar ikon ka akan shi Allah ka nuna mamu cikar mulkin ka akan shi Allah ka nuna mamu cewa kai ne alqawiyyu kai ne alazizu kai ne aljabbar ya Allah ka nuna mamu cewa kai ne almutakabbir kai ne mai karyawa inda ba gaba ya Allah muna roƙon ka duk wanda yake fafataka da haɗu ka tashi wajen kawo zaman lahiya da tsari mai kyau na ci gaba na musulmi da musulunci Allah ka kama mashi cikin al'amuran shi Allah ka tarfa magarin shi nono Allah ka sanya ma rayuwar shi albarka Allah ka ɗaukaka shi Allah ka sa yayi kutubus da rahamar Allah duk inda rahama take da natsuwa da zaman lahiya duk inda alkhairi yake Allah ka sada shi da shi dubawan Allah da yake fafatukar ya ga ya kawo zaman lahiya ya ga ya kawo abin da zai gyara 'yan ƙasa ya ga ya kawo ci gaban ƙasar ƙasan Nijar Allah ka sa ya ci gaba Allah ka ɗaukaka shi Allah ka ƙara mai matsayi Allah ka tsare shi Allah ka ba shi kariya gaba da baya sama da ƙasa dama da hagum da kewayen shi gaba ɗaya duk wanda kuma ba haka bane manuwan shi shine gallaza ma 'yan Nijar da cutar da su da takura masu manuwan shi shine cuta ma 'yan ƙasa da kawo matsala da problem da hayaniya ya Allah muna roƙonka Allah ka aza mai duk wani nau'o'i na ciwo na duniyan nan na bala'i Allah ta'ala ka aza mai ka ala mai ciwon kazuwa da kwalara da kwalba da kwarba ya Allah ta'ala ka aza